بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل التاسع عشر فصلي نشاتر شون اللتافي نع الوابل الصيب من الكلم الطيب هو غافئ الكلم الطيب في الذكر عند لقاء العدو ذكر عند أكي الدؤر دا أكي ود تزوء سنة عند لقاء العدو ألوقة دا أكا فسكنش أبو كننغا با أبو كننغا با ننكو أو جنياكي ko abin da ya shafi abokanan gaba irin na titi abokanan gaba ga su nan kala-kala to mutum ya addu'o'in da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ya khafu sultanan wa ghayrahu haka nan mutumin da ya shiga wajen wani shugaba azzalimi shi ya ji tsoronsa wa ghayrahu ko kuma ya ji tsoron wannan wani wannan sultan din wato wannan shugaba mutum ya shiga wajen wani shugaba ko ya sa an kamo shi za a cutar da shi to addu'ar da ake buƙatar ya yi kenan mutum ya irin wannan addu'a magabatanmu sun kasance sun fuskanci irin waɗannan damuwoyin musamman mutanen da suka rayu da alhajjaj ibn yusuf al-thaqafi sultanu zalim a cikin magabata akwai waɗanda suka suka kafirta alhajjaju wasu sun ce bai da imani suka ce bayi da imani al'imamu ibn abi shaibata rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa iman ya kawo asar din wasu daga cikin magabata da in an ambaci annuman an ambaci alhajjaj ibn yusuf al-thaqabi suka la'ane shi wasu wasu sukan ce ba imani a tare da shi amma dai al-imamu zahabi rahmatullahi alaihi yace la nasubbuhu sannan wala nuhibbuhu ba mu san sa ba mu zage shi ya tafi amma dai muna son Allah ya masa azaba ranar lahira gwagwadon abubuwan da ya aikata na ɓanna to ire-iren su in mutum ya haɗu da irin su sai ya irin wannan addu'ar Allah kuma zai tsare shi fi sunan abi dawud wa nasa'i an abi musa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha khafa qauman qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ji tsoron wasu mutane sai ya ce اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا الله إنا نجعلك في نهورهم منا سنياك أجبنس نحو جباكي جمع سشين نحور إيه. يا الله منا سنياك أجبنس كذا شامكي سكان مودس ونعوذ بك من شرورهم sannan ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sharuransu dukkan wani abokin gaba ko dan fashi ko dan waye addu'ar da ya kamata mutum ya yi kenan idan ya haɗu da shi in ya ji tsoronsa kafin abin da zai afku a gare shi afku a gare shi shi wannan addu'a kun ga wannan ba karamin hirzi ba ne wa yuzkaru anin nabi sallallahu alaihi wasallam kaman bai inganta a wajen al-imam al-qayyim ba amma ya inganta hadisin yana cikin sunan tirmidhi hadisin anas radiyallahu ta'ala anhu ne amma shi nan malam ibn al-qayyim ya ambace shi da sigatit tamriz ya ce wa yuzkaru ana ambatawa ana faɗi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu inda liqa'i al-aduwi manzon Allah so sama ya kasance yakan faɗa a lokacin da ya haɗu da abokanan gaba kamar yadda nace hadisin yana cikin sunan Tirmidhi yana cikin Jami'u Tirmidhi na Imam Tirmidhi isnadin sa sahihi ne bayan shi wasu malaman masu ruwaito kama al-Imam Ahmad rahmatullahi alaihi a cikin musnadin sa haka Ibn Hibban al-Busti shi ma ya ruwaito a cikin sahihinsa haka na limamu abu ya'ala a cikin musnadinsa dukkanin su isnadin su sahihi hadisi ne sahihi to annabi sama ya kasance kamfani yana cewa Allahumma anta adubi ya Allah kai ne karfi na shine adud qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan فلا يصلون إليكما أنتما بآياتنا ومن اتبعكما الغالبون هو to shine shine azudi ai ya Allah kai ne kuwaci ya Allah kai ne karfi na ni ba ni da wani karfi wa anta nasiri kuma ya Allah kai ne mai taimako na ni ba ni da wani mataimaki in ba kai ba wa bika uqatilu kuma ya Allah dan kai nake yaki dan kai nake yaki nan ba'un din ai ba'u sababiyyati ce ai wa bi sababika uqatilu dan kai ya Allah nake yaki eh ai bi sababi dinika kenan dan addinin ka ya Allah nake yaki to wannan addu'ar ana yin ta idan an haɗu da abokanan gaba kaga sai an haɗin da su dai ba zama za a ɗaki ba shikenan a ta addu'a a'a ita addu'a tana da mahallinta sai an kai matsayin da za a zo a yi a haɗu to sai a yi addu'a to kaga dama ya ce fi zikir inda liqa'il aduwi wa man yakhafu sultana وعنه أنه كان في غزوة فقال daga gare shi dai shiwa shiyanas وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة أرويته كما دقى النبي صلى الله عليه وسلم با أنس با أنه كان في غزوة ما يكي صلى الله عليه وسلم أكتشي يا كسن شيء ونياكي فقال سيتي يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين قال أنس فلقد رأيت الرجال تصرأها الملائكة من بين يديها ومن خلفها أكشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم روايتنا دغوني إسنادي أتكنت أقوي فضيل بن عبد الوهاب الإمام أبو زرعة الرازي شيخ صالح الإمام البخاري دوننس سقشي su suka raunana shi amma in ka cire Fudayl ibn Abdul Wahhab a cikin sanadin hadisin to baqiyatu rijali isnadihi thiqatun sauran duk amintattu ne amma dai Fudayl ibn Abdul Wahhab da'ifun ne shi kuma walam yutaba ba a masa mutaba'a ba mun gane al-Imam al-Bukhari da wannan sa ga Imam al-Bukhari yana cikin matsakaitan masu masu masu masu hukunci akan ma'arifatar rijal ina cin matsakaita 'yan tsaka-tsaki dama waɗanda malaman da suke suke malaman da suka san mazaje suke musu hukunci kala uku akwai almutashaddidu akwai almutashahilun akwai almutawassitu al-imam al-bukhari yana cin almutawassitu tsaka-tsaki in ka ji al-imam al-bukhari ya bude baki magana kan mutum wannan mutum ya tashi aiki so da ai an ruwaito daga Imam al-Bukhari da kansa yana cewa yana roƙon Allah ya kada Allah ya kai shi lahira ya zama yin hisabi da wani akan ya faɗi wani abin da ya faɗi wani abu akan mutum alhali wannan mutumin ba haka yake malamai duk sun ruwaito wannan magana daga Imam al-Bukhari ta inganta daga gare shi in ka ji Imam al-Bukhari ya magana kan mutum to wannan mutumin akwai damuwa tare da shi akwai matsala akwai masu saurin raunan da mutum yanzu nan sai su kai shi su baro to akwai su irin su limamu abu zuwa tarrazi suna cikin masu tsanantawa sannan akwai mutasahilai su kuma irin su ibn hibban irin su ibn huzaima sai ya ba komai kawai shi kenan ya wuce kawai to ka kun wasatan ma'al wasati wa fi wasati ya malika yaumiddini aka ce ya ce ya mamallakin ranar addini ranar da addini ke amfana kowa ita ce yaumuddi ya malika yaumiddini an ya malika yaumil jaza'i ya mamallakin ranar sakamako ranar da za a saka ma kowa lafazin addini a alkur'ani ya zo da ma'anoni sun kai takwas to daga ciki akwai waɗannan addini a matsayin abin da ake bi na bauta Allah addini addin aljaza mun gane iyaka abudu wa iyaka asta'in gare ka nake bauta kuma gare ka nake neman taimako qala anas anas radiyallahu anhu aka ce ya ce falaqad ra'aytu ar-rijala tasra'uha al-mala'ikatu wallahi naga mazajen kafirai mala'iku na kada su min baini ya dai hawa min khalfi ta gabansu da bayansu kawai ba a yi takobi ba ba a tsara mutum ba kawai sai gan shi ya faɗi wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ka gani kamar yadda ya faru a Uhudu a Badar kai abin da ya faru a Badar sahabi yake ruwa ya ce wallahi sai ka tafi da takobinka za ka filla wani da ka ɗaga ko sai ga kanshi ya fara ƙasa mala'iku ne suke ta aiki istastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati munzalina to ka gani to saboda haka wannan dai riwaya tana da rauni ta ga wacce riwaya wayoyi guda biyu ga su nan mun same su اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وأنت وبك أقاتل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال السماء إذا خبت سلطانا أو غيره إذا كجت أوران ونشو غباه كو ننسى فقلت كشي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك شيما إسناد سينا دروني مال الباني رحمة الله عليه يا رون ناشي أتكن ضعيف الجامع الصغير الإمام الديلمي يا رويتوش أتكن مسند الفردوس إسناد سينا دروني من قال إذا خبت سلطانا فقل in ka ji tsoron wani shugaba ko waninsa au ghairahu ko waninsa fa qultu ka ce la ilaha illallah alhalimul karim ya Allah madaukakin sarki babu abin bauta da gaskiya sai kai alhalim wanda ya kasance mai haƙuri alkarim kuma wanda ya kasance mai karamci ga bayinsa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah rabbis samawati shine ubangijin sammai as-sab'i guda bakwai dinnan wa rabbil arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi wanda yake mai girma la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah azza jaruk duk wanda ya Allah madaukakin saki ka zama kai ne mai taimakonsa to ya buwaya jaru shine dama asali ai wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajiru to kaga istajaraka ai talaba jiwarak ai talaba an yakuna tahta jiwarika ya zama a ƙarƙashin kularka wa jalla sana'u sannan ya Allah ya banka ya girmama ya ɗaukaka wannan kamar da muka faɗi isnadin sa bai inganta ba wa fi sahih al-bukhari an ibn abbas qala ibn abbas yace hasbunallahu wa ni'mal wakilu kaga wannan addu'a ta hasbunallahu Allah ya isan mana wa ni'mal wakilu kuma madalla ya zama majibincin mu hasbunallahu din nan fa shine fa Allah ya isa da ake faɗi a ce Allah ya isa mutane ba su ɗaukan wani babban abu ne wanda ya ce maka Allah ya isa fa ya gama da kai wallahi to shine hasbunallahu ni'mal wakilu din nan qalaha ibrahim hina ulqiya fi nar ita ce addu'ar da annabi ibrahim alaihi salam yayi kana akhira qawli ibrahim hina ulqiya fi nar hasbiyallahu wa ni'mal wakilu وقالها محمد صلى الله عليه وسلم كما إتشي الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ييتا حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله قالني إتشي دي الدعاء دا مزسوم يي ألوك تشند كافرين mushrikai abin nan munafikai suka zo suka ce innan nasa allazina qala lahumun nas su mummune allazina din nan yana koma zuwa ga almu'minuna allazina su ne waɗannan allazina qala lahumun nasu waɗanda mutane annasu nan annasul munafiqu munafikai suka zo suka ce musu innan nasa ai innan nasa mushrikina lallai mutane mushrikai qad jama'u lakum suna nan sun tara muku mugun nufi fakhshawhum ku ji tsoron su fazadahum imanan sai wannan maganar sai ta karfafe su sai ta kara musu imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu ni'mal wakilu kuma madalla Allah madaukakin sarki ya zama majibincin al'amuran mu shi ne wakilin shi muke tare da shi shi yake tare da shi ke kaga fa zadahum imanin wa qalu hasbunallahu wa ni'mal so daga wannan addu'a tana da tasiri sosai duk damu duk tashin hankalin da mutum ya shiga na wani abokin gaba mai neman ya cutar da shi to wannan addu'a ita zai hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ita mutum zai ta faɗi ba ta da iyakar adadi Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu ya tsare mu daga miyagun abokanan gaba waɗanda muka san su da kuma waɗanda ba mu san su ba da waɗanda muke ganin su da waɗanda ba ma ganin su duka Allah ya tsare mu daga gare su Allah madaukakin sarki ya mana katanga karfe da su kamar yadda bahaushe yake faɗa a cikin hausarsa mai hikima